العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wace wasu lalata iso wannan lokaci na rana ta sabat ashirin da kai ga watan saba shekara ta guda da biyu da bakwai bayan ita wajen samun damar saura yake bayyana da goma sha shida ga watan da shekara ta biyu da ashirin da tara da da sake haɗuwa ne da muke da wasu yawa da tattaki na aljiz kfk sunan ta da aziz a tawa rafael da kuma da mana muna cikin kitabun koyarwa babin da ake magana a kan ruwa ita ta laifinta da hukuncinta ina ga a cikin wannan gaba da aka tsaya a ƙarshen bayani a kan hukuncinta Hadithin jami'in Abdullahi da ya amince cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsira mai cewa wanda ake wakiltawa kuma mai hukunta na shirkanta guda biyu ya ce dukansu da ya saki a wajen laifi na wani hadifin imam musulun ya rubuta ya ce wa hannun bin masudin kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه wato an samu shi a bayan masud Allah ya gyara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ba salatatu wa sab'una baba ita riba ko kofi da saba'in da kofiya ma'ana nau'i ne daban-daban saba'in da duniya domin duk abin da akwai musaya a cikin sabbin ba za ta iya shiga ai sabuha mafi sauƙin zulubi a cikinsu babu zulubin da yake mai sauƙi amma an da mafi karanta kenan mithlu ainihin hakotar umma matabbacin mutum ya tara ne da mahaifiyarsa saboda da wanda ya tara da mahaifiyarsa zai samu to shi ne gwagwadon mafi karancin zarfin da za a samu a gaba wani abin da yi kun handala an yadda bai sallallahu alaihi wasallama ta'ala an kuma samuwa daga abin da yi kun handala da annabi sallallahu alaihi wasallama ta'ala yake cewa in hamu ba. يعقده وجد هو العدم أشد من ستة وثلاثين سنة بالحبيب ده ده الربا يعقده وجد وانت متوزيت الربا هو يعلم لينا سنة وربتي يجي أشد شيء سنة سنة من ستة وثلاثين سنة daga sana guda talatin da shida ma'ana su rube sana talatin da shida sau daidai har talatin da shida bai kai su rubin dirhami guda ɗaya da mai ba da mutum zai ci kuma yana son cewa lokaci kaga wannan kudance ai matsayin yayi nuni a cikin malamai wannan yadda imam muhammad ya rubuto shi a cikin malamai abubuwan da waɗannan wayoyi guda biyu da sun ba a fasu akwai waɗanda kuma suka inganta su misali can baya an samu ibn jauzi a cikin al-mawdu'at ya ba abu waɗannan wayoyi a cikin wanda suka inganta an samu shek nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi musamman wannan ruwaya ta Imam Muhammad ya inganta da a cikin sahihul Tirmidhi amma wasu daga cikin malamai kamar misali da shi da Jawzi ya kawo cikin al-Mu'ad wato sun bi diddigin ruwayoyin sai suka da wa'annan ruwayoyi guda biyu duka sun faɗo na ɗaya ta hanyar shi abdullahi ibn hamza wanda suka fato ta hanyar ka abu ahba wadanda waɗannan da sun yi addini na nasarariya sai suka ta'allaka waɗannan ruwaye watakila yana daga cikin kalamai ne waɗanda suka samu a cikin nasarar da ai halin wannan magana washasshiyar magana ce ta daga isnadinsa ya bi dai dai dai dai dai game da shi na sauƙin albani ga cikin sayyar tarkibi a nuna alibi da inganci Allahumma illa waɗansu bayanai waɗanda wasu malamai suka kawo domin nuna wato wannan ita matsala ne cewa akwai abin dubawa ciki a misali an tambayi shekul islam ibn taymiya game da yasa cikin mutum fatawa a bangaren fiqh misalin fiqhiyya da yake tattaunawa an tambaye shi dangane da laifuka da suka fi kowanne girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai an bace laifuka guda kuma sai da dogaro da hadithin Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud cikin ruwayar da Imam Bukhari ya kawo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyub dhanbi a'zam wanda zunubi ne ya fi girma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali kuma Allah shi halicce Abdullahi sai ce kuma ai sai kowanne ne ya biye masa alaiki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tuzani bi halilati jami'a mutum ya zina da matar makwabcinsa sai tambaye shi ce kun ma'ai sai kuma wanne sai ya ce an taƙatu da wani daga khashiya ta ayyata ama ma'a ka kashe ɗanka saboda gudun kada ya ci abinci tare da ke ma'ana saboda gudun talauci irin yadda da larabawa suke kaga waɗannan abubuwa har ma shi ibn mas'udin ya ce inda na ne mukami a wajen annabi da zai ta karawa yana jeranta shi kuma sai ya tafiya sai ka fita dalili da wannan akan cewa mafi girman laifuka a wajen Allah su ne waɗannan musamman ayan alqur'ani Allah madaukaki ya ambata cikin suratul furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسلم kaga ka wasu a cikin irin tartibin da hadithin ya kama waɗanda ba sa hada Allah da subhanahu wa ta'ala da wani ba sa shirka ba sa kashewa ran da Allah ta'ala ya hana a kashe sai da hakki ba ba sa zina wa man yaf'al dhalika yalqa asama har zuwa ƙarshen siyaki na waɗannan ayoyi To kaga waɗannan hadisi da waɗannan ayoyi sai suka nuna laifuffukan da suka fi girma su ne wannan jerin gwanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wato shirka, kisan kai, kana kuma da zina. To kaga a cikin hadisin Ibn Mas'udin ya ce an tuzani ko an tuzani halilata jarik. Au kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum yayi zina da matar makwabcinsa. sai ce to wanne ne fi muni tsakanin zina da matar makwabci da kuma zina da mahaifiyar da ta haifi mutum mahaifiyar da ta haifi mutum ai ya fi kasanta ya fi muni domin Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani ma ya ambata ga waɗanda suke auren matan da mahaifansu ma suka aura a zamanin jahiliya ya ce innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila Allah ya kai nuna shi a matsayin muni to ballantana kuma wancan to don haka sai suka ce a ma'auni na a shari'ar musulunci da yadda nassosi suka zo su waɗancan wato riba ta fi muni ma'ana muninta bai kai aiwatar da zina ba ballantana kuma a ce yin zinan ma da mahaifiya ko kuma a ce zina ɗai-ɗai-ɗai har guda talatin da shida to wannan duk yana daga cikin bayanin da ibn al-jawzi ya kawo a cikin al-mawdu'at wajen nuna goyen baya bayan ya kawo silsila shi a tantancewarsa ya da'afa waɗannan ruwayoyi baki daya to sai kawo kuma waɗannan bayanai domin ya nuna nauyin zunubin da zina take da shi ba zai yiwu ya zamanto laifinta ya gaza laifin riba na dinari guda ɗaya ba ala'ayi halin malaman da suka tafi wajen inganta waɗannan ruwaya kamar Sheikh Nasir na Almani da muke ishara ya inganta hadithin cikin sahihul targhib to malaman da suka tafi wajen ingancin hadithin sai suka ce wannan hadithi ya zo ne kawai ala sabilit ta'zir tsoratarwa ne ba wai hakikatan zunubin da yake na kwandala guda ɗaya dinari guda ɗaya ko dirhami guda ɗaya na riba ya fi zina guda talatin da shida ba a an nuna cewa muninsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kai matuka yadda har aka yi irin wannan kwatancen. Ina fata mun gane matsalar. To wannan shine bayanan da ya kamata a yi ƙarƙashin waɗannan? Insha Allah ba goyon bayan zina aka yi ba, ballantana a ga cewa wanda yake cire ba, wanda yake mazinaci, shi kuma ya ga cewa ai laifinsa bai kai na wancan ba a'a. zina ta kai gayan laifi wanda aka sanya ta ita ce kanwa ta biyu na shirka. Allah ya tsare mu. A kasamuhu, to rabe-raben shi riba, yanzu dai mun ji hukuncinsa, an ji ta'arifinsa kuma an ji hukuncinsa na'am? Na'am, hadithi ne muka tsallake ko? Wani bin mas'udin anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة Abdullahi dan Mas'ud ne yake ambatawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Ibn Majah ya rawaito ma ahadun babu wani aktsara min riba da zai yawaita riba yana ta ta'ammuli da ita yana ta'ammuli da riba yana ga kaman tara dukiya yake yi illa kana aqibatu amrihi ila qillah face ƙarshen al'amarinsa sai ya kai zuwa ga ƙaranci, wato sai ya kai zuwa ga ƙaranta ma'ana zai rasa, duk yadda ta taru ta taru kumfa ce kawai, lokaci guda kuma daga iska ta kada sai ga ta yi ƙasa. Ai, alkawari ne na Allah ko? Me Allah ya ce game da riba? Yam haƙun riba. Allah zai nike albarkar riba, to tunda Allah ce zai nike albarkar ta kuma za ta zama mabruk? ba za ta zama to mafarunka ba maslubul baraka haka za ta zama duk yadda ta tashi yiwu sai ga kuma kwak ta faɗo ƙasa haka riba take don haka kada ita ta'ammuli da ita Allah ya mana tsari aka samu hu rabarabanta wa riba kisman ita riba ta kasu kashe biyu ne riban nasi'a wa ribal fadl akwai wadda ake ce da ita riban nasi'a annasi'a shine at-ta'khir jinkiri kamar yadda Allah ta'ala ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr wa ribal fadli sannan kuma akwai riba ta fifiko ta ta fifitawa riba ta karawa karan da ake kaman kace ribar ziyada kenan shine ribal fadl wanda za a kara akan abin da aka yi musaya da shi to duka waɗannan nau'o'i guda biyu haramun ne kuma ita ribal fadl wato zari'a ne ila rabin ila riban nasi'a hanya ce take kaiwa zuwa ga riban nasi'a ita ma sai aka haramta ta domin asalin su ribar da suke yi dama asali ribar da larabawa suke yi ita ce ribar nasi'a ita ce makwatancen da suka yi suka ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba to itan suke nufi jinkiri ne su suke yi jinkirin da za a yi wa mutum to shine har ce bi kuma jinkirin yake da shi ko dai a ba wa mutum bashin kuɗi bayan wata ɗaya zan kawo an yanka masa lokaci in ya kawo bayan wata ɗaya shi kenan sun masa karamci sai su ce masa to ko in ka ƙara akan wata ɗayan nan fa baka kawo ba to kowane sati ɗaya zai jawo kaza misali to kaga mutum yanzu yana da zaɓi ko dai in ya so bayan wata ɗayan in ya kawo shi kenan in kuma ga yana da bukata sai ya ci gaba da juya wannan dukiyar yana juyawa yana samun ƙari shi kuma yana ƙara musu zai ba da kuɗin da suka bashi rance kuma zai ƙara ɓangare ɗaya kenan kaga ai jinkirin da ya jawo ko kuma dama kai tsaye idan sun ba wa mutum kuɗin za su ce lokaci kaza za ka kawo amma kuma za ka ƙara kaza to dama su irin riban da suke yi kenan to daga baya kuma sai ita wannan ribar fadl sai ta zo wanda ita kuma zari'a ce ilaraban nasi'a dukkansu sai shari'a ta haɗa su waje guda ta ce bai halatta ba haramun ne fa'amma riban nasi'a ita riba ta jinkiri fahuwa ziyadatul mashruɗatu allati a hudu hadda'inu min almadini na zirar ta'aji wato shine ƙarin da aka sharɗanta wanda mai ba da bashi zai amsa daga wanda aka ba wa bashi nazirar ta'ajil wato sakamakon jinkirin da aka masa a madadin jinkirin da aka masa an bashi bashi lokacin da zai kawo to sai ya ƙara kaza ko kuma in ya tsallake lokacin da ake na wa'adi to kowane kwana ɗaya ko kowane mako ɗaya ko kowane wata ɗaya gwargwadon yadda suka sharɗanta zai ƙaro kaza. to wannan jinkirin da aka masa bai biya akan lokaci ba shine zai dinga yin ƙari to wannan ita ce asalin riban nasi'a to haramun ce shari'a bai yadda da shi ba shari'a ba ta yadda ba kaga irin wannan bunuku rabewiyya suna irin wannan nau'i wa hadha an-naw'u muharramun bil kitabi was sunnati wa jima'il ummah Mala ya ce wannan nau'i haramun ne, littafin Allah ya haramta, sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi ta haramta, ijma'in malaman musulunci duka sun ce haramun ne. Wa amma ribar fadl, amma ita kuma ribar da ake yin fifiko a kai, za a ƙara a kan abin da aka amsa, fahuwa bai'un nuƙudi bin nuƙudi, shi ne cinikin kuɗi da za a yi da kuɗi. in an ce annuqud ana nufin annaqadain asalin su kudi a wajen su dinar da kuma me dirham to shine shi dinar ana yin sa ne daga cikin azhabu shi kuma dirham ana yin sa ne daga cikin alfidda to dama waɗannan guda biyun su ne asali su ne annaqadain wato azhabu wal fidda to sai a yi cinikin waɗannan awi ta'ami bi ta'ami ko ma a yi cinikin abinci ne da wa abincin irinsa ma'as ziyadati amma za a yi ƙari a kai an ba da dinari biyu bashi in an zo biya za a ba da dinari uku an ba da dirhami goma bashi in an zo biya za a ba da dirhami sha biyu to kaga wannan an yi ziyada ko kuma za a sayi wake da wake ko misali a ce sha'ir da sha'ir ko alkama da alkama amma wannan za a ba da kaza wannan kuma za a ba da ƙari a kai ta wannan shi ma shi ne rubar fadl an ba da dubino sa'i ɗaya da aka zo biya kuma sai aka ba da sa'i ɗaya da mudin nabi to kaga wannan shi ne rubar fadl an yi ƙari nau'i ne aka yi musaya da shi aka yi ciniki da shi don ana yin ciniki a da nau'i da nau'i abinci da abinci ana yin ciniki ba sai kayan kudi ya shigo ciki ba to shi ma sai aka samu ƙari a kayi alhali jinsun su ɗaya to wannan shine ake kira ribal fadl wa huwa muharramun bis sunnati wal ijma' ita ma haramun ne a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai li'annahu zari'atun ila riban nasi'a hanya ce da za ta kai zuwa ga waccan riban wanda ita ce dama aka fi sani to wannan shine hukuncin su duka haramun ne nau'i ne guda biyu ta kowane bangare an haramta to don haka yana da kyau a fayyace a san wani nau'in ne abu ne riba take shiga cikin nasa wani nau'in abu ne riba take kutsawa cikinsa musamman a abin da za a yi cinikinsa musaya da musaya shi ne ce al'asnafun lati ya haramu fi riba nau'o'i waɗanda riba ta haramta ciki ma'ana ƙari ke ne haramta ciki ولا يجر الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث riba ba ta gudana sai cikin nau'o'i guda shidan nan waɗanda hadithi ya zo da su aka nassanta su a cikin hadithi riba tana kutsawa ne cikin waɗannan abubuwa duk da wannan bayani zai iya saba ma mazahir to amma wannan ɗin shine abin da yake tabbatacce kuma shine abin da wasu mazahib ɗin kamar hanabila suka tafi a kansa ana ubadata bin samit kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد an samu daga ubadatu bin sabit yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce az-zahabu biz-zahabi zinariya da zinariya in aka ci nikinsu ya ba da zinari shi ma an ba shi zinari dinar kenan matsala wal fiddatu bil fidda azurfa da azurfa ya ba da azurfa an ba shi azurfa kenan kamar misali a ce dirham da dirham wal burru bil burri da alkama da alkama ita ce al burr ita suke cewa albur ko wani lokaci sukan ce da ita at-ta'am wa sha'iru bi sha'ir sha'ir ba alkama bane amma ya kama da alkama shi kuma kanana ne ba suke alkama girma ba kuma ba su da gardi irin na alkama alhali alkama ita ce alqamhu ita babba ce kuma za ka ganta ja akasar shi ko wannan yan kanana ne har yanzu akan noma irin wannan nau'in amma yawanci an fi bayar shi a dabbobi kasashen larabawa ba sa ci dabba suke bawa ko a daɗin akwai bambanci a tsakanin asalin alkama alburhu gurasar da aka yi da shi ya fi daɗi saɓanin asha'ir shi ba shi da garɗi to shi sa aka bambanta ya ce alburu bil burwi wa sha'iru bil sha'ir wa tamru bil tamr dabino da dabino wal milhu bil milhi gishiri da gishiri mithlan bi mithlin annabi ya ce in za a yi cinikin su daidai wa daida za a yi sawa'an bi sawa'in wato mithlan bi mithlin nau'i da nau'i dadai da dadai irinsa da irinsa sawa'an bi sawa'in dadai wa daida yadan bi yadin hannu da hannu ma'ana abin da ake nufi nau'in da aka bayar shi ma nau'insa ne ko da ku sun bambanta a tsarinsu dibino sunansa wannan ma dibino sunansa to ba a yin tafaduli a ciki ba a yin fifiko a ciki ya auna dibino kwano ɗaya zai sai wancan dibinan saboda wannan siki ne wancan kuma busasshen dibino ai kaga suna da bambanci wannan busasshen dibino ne tamar wannan kuma rotab ne to in dai har za a yi cinikinsa a sayi dibino da dibino to dole za a yi shi daidai da daidai ne hannu da hannu kuma in kai baka yadda ba saboda naka ya fi daraja tunda ya bushe wancan shi ma in ya bushe kuma zai ragu to ana wajen me za a yi sai ka je ka sai da naka da kudi sai ka zo ka sai wancan din da bai kai naka ba da kudin mun gane abinda annabi ya ce a yi kenan amma in dai za a yi wannan musayan shi wannan ne da wannan to a yi sunan su daya ba a tafadu misali mutum ya ce wannan wake ne ɗan kaka wannan kuma wake ne ɗan wuri akwai sarrafawar da wake ɗan wuri ba zai yi yanzu ko ƙosai mai daɗi ma ai wake ɗan kaka ya fi ko inda ka san ƙosai eh wake ɗan kaka ya fi daɗi akan wake ɗan wuri ko kuma a ce wannan wake ne namu fari wannan kuma wake jan wake kasan jan wake shi kuma yana da wani zaki na musamman to sai aka zo za a yi musaya kwano da kwano za a bayar ba za a yi la'akari da cewa jan wake ya fi daraja ba in dai shi din ne amma abinda za a yi dan a guje ma in har kana ga naka ya fi daraja sai na naka da kuɗi sai ka zo ka sai wancan da bai kai nakan ba shi kuma da kuɗin shikenan an kubuta shine yace fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf amma idan waɗannan nau'o'in sun saba ma juna misali zinariya ce ba da zinariya ba za a sai zinariya ne da azurfa ko kuma za a sayi alkama ne da sha'ir ko za a sai sha'ir da alkama ko za a sayi dabino da gishiri to idan sun saba a tsakani annabi ya ce fa bi'u kayfa shi'tum ku yi cinikin sa yadda kuka so wannan abada ɗaya ma wancan abada goma yadda kuka yarjejeniya tijaratan an taradin minku amma sai a kiyaye wani sharadi yace idza kana yadan biyadin in dai hannu da hannu akai babu jinkiri shari'a bata yadda kai ka karbi kayan wannan ka sai waken sa zaka bashi naka waken kun yi musaya wake da wake kuma kai ka amshe nasa kai kuma nakan baka kawo ba in kai haka toro ba ta shiga sai da aishi yadan biyadin hannu da hannu hannu da hannu fa'iza bi a jinsun min hazihi sittati bi jinsihi ka zahabin bi zahab idan aka sai da wani jinsi daga waɗannan guda shida da jinsinsa misali zinariya ne aka sai da shi da zinari au tamrin bi tamrin ko kuma za a sayi dabino da dabino harumat tafadulu fifiko a nan ya haramta ba za a yi fifiko ba dadewa dai da za a yi wa haruman nasa jinkiri ma ya haramta abu biyu ne da aka hana an hana attafadul an hana kuma ne an hana kuma annasa ai dama su ne nau'o'i guda biyu na rabu ko ko dai rabal fadl ne ko rabal nasi'a to an hana wannan fifikon kuma an hana jinkirin nau'i da nau'i a yi su daidai wa daida hannu da hannu gwargwado da gwargwado haka za a yi su wa haruman nasa jinkirin ma ya haramta wala budda min al mumathalati fil wazni aw fil kayli ba makawa sai an kwatanta wajen awu ko kuma wajen sikeli ya zama to iri daya bigaddin nazari anil jaudati war wada'a ba tare da la'akari da aljauda kyawunsa war wada'a ko muninsa ba ko wannan mummuna ne wannan farar dawa ce wannan kuma ƙaura ai ba ɗaya suke ba darajar su ba ɗaya ba ne tuwansu ma ba ɗaya ba ne to in dai za a yi musayan dawa ne da dawa to babu fifiko sai dai daidai wa daidai in ba haka ba kuma to sai da ƙaurarka ka zo ka sayi waccan farar dawa da kuɗin. Wala budda min taqabudi fil majlisi kuma in an yi daidai wa daidan ma ba makawa sai an amshe su a nan take shine taqabudu fil majlis kafin ku rabu dama ka bashi a baka wai abinda bahaushe yake cewa hannun kuturu da makaho ko wannan ya damki nasa wannan ma ya damki nasa tukunna sai a sake tunan ya taskance ya ce waɗannan nau'i guda shida ne kawai ruba take shiga na ambata mana kamar hanabila sun tafi a kai to ya za a yi da wani nau'in wanda bai shigo ciki ba ba misali yanzu kamar dawa don ba da misali da ita ai na ba da misali da dawa ko na ba da misali da wake an ambace su anan ba ambace su ba to wake da dawa ba kaga nan mala yace wala yajri riba illa fil asnafi sittati al mansusi alaiha fi hadha al hadith wannan shine abin da wasu malamai suka tafi kaman hanabila sun tafi akan wannan da wadansu da yawa cikin ahlul hadith sun tafi akan wannan amma al haqiqa kamar yadda wasu malamai suke ambata kamar madhabin malikiya asali waɗannan nau'o'in abincin su ne sanannu a lokacin annabi shi saka annabi ya buga misalin da su kuma idan muka kalle su duka sun hada wata siffa guda daya wacce ce siffar au barakallahu fi sun hada siffa ta au kowannen su abu ne wanda ake aunawa imma a wazni ko a skeli ko zinariya da azurfa auna su ake a skeli a san gwargwadon yaya kaza yake ba kawai dauka ake a mulmula a ajiye mulmulan karago ba kaga wani karami kaga wani babba ba haka ake ba da awu suke auna shi da mizani suke auna ba da haka kowanne ya hada siffa in ma ta almizan ko kuma alkail ko dai wanda ake aunawa ne kwano kwano ko kuma wanda ake dora shi akan sikeli duk suna da wannan siffa ashe kenan duk wani abin da yake alqut wanda ake ci na nau'in abinci kana kuma wanda yake almakil ne auna shi ake yi abin da yake ƙut ba dukkan kome ne da ake ci yake cikin abinan ake yake sunan alƙutu ba yanzu misali kamar busasshen mai sunansa kamar busasshen tumatir ana auna shi ko ba aunawa ana auna barkono ko ba aunawa to ba alƙut ba ne kuma ana ci ko ba a ci amma ba alƙut ba ne ana rayuwa da shi sai abin da ake ajiye shi a matsayin shine jigon abinci shine alqut wanda shine ake kalaci da shi misali gero ana kalaci da shi shinkafa ana kalaci da ita dawa ana kalaci da shi maiwa ana kalaci da ita haka ne ko kuma duk basu shigo cikin wannan ba amma sun ta hada siffa da waɗannan nau'in abincin da aka ambata to don haka idan har ya zamanto qut ne kuma sannan abin da za a auna shi ne in mata da skeli ko kuma auna shi da ma'auni to waɗannan su ma riba za ta iya fadawa cikinsu kamar yadda ta fada cikin waɗancan nau'o'in da aka ambata alburu wa sha'ir wa tamar wallahu ta'ala ala to ya batun kuɗi kuma nerori da daloli ai su ma ba faɗe su ba abinda aka ambata cewa aka ce az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda to wanda yake kuma al-fulus batun a zamanin da akwai abin da suke ce shi al-fulus Imam Shafi'i yayi bayani akan sa cikin kitabul littafin sa na fiqh kitabul um al-fulus to amma abin da yake tabbatacce shine nau'in al-fulus a wancan zamanin ya bambanta da mu namu dukiyar da muke amfani da ita a yanzu wanda ake ce da ita wato annuqudul waraqiyya su ne waɗannan banknotes currency da ake amfani da shi ya bambanta domin shi wannan ya ɗauki sifa irin ta azhabu wal fidda azhabu wal fidda asalin nassi ne ya haramta tafaduli a cikinsu nassi ne haram tafaduli kamar wannan da yake gaban mu az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda ai yana ci ko aka ce mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin kaga nassi ne daga ciki akwai wannan hadisi na ubadat bin samit da kuma wasu hadisai da yawa wanda suka hana tafaduli a cikin wannan to kaga shi nassi ne ya hana amma shi kuma wannan namu fa abin nan su waɗannan wannan auraƙun na ƙadiyya banknotes wanda muke amfani da shi shi kuma ƙiyasi ne aka yi wancan annakadain shine az-zahab wal fidda an haramta musu bin nassi su kuma waɗannan sai suka zamanto suna da sifa irin ta wancan menene asalin sifan da ike ta ita wato shine wani abu yake ce illatun jami'a illatun jami'a wa hiya madha wahiya athamaniya illatun jami'a bainahuma shine wato sifa athamaniya kasancewan ana amfani su sune athaman zaka iya daukan dinariya da azurfa komai zaka iya saya da shi a zamanin su zaka yi amfani da dinari ka je ka sayi abinci zaka iya sayan albur zaka iya sayan ashair zaka iya sayan attam zaka iya sayan kaya zaka iya sayan doki zaka iya sayan duk abin da ake da bukatarsa da amti'a da komai zaka iya ijara ka bayar don haka wannan an aminta a matsayin yana da wannan sifa athamaniya currency ne kudi ne da ake amfani da shi wajen biyan bukata kuma yana da canji yana da adadinsa yana da gwargwado to sai zamanto shi ma wannan abin da muke amfani da shi a kowace ƙasa tana da nata to su ma suna da wannan sifa irin ta annakadai ita ce sifa athamaniya to sai zamanto wannan illa din ita ce abin da ya tarabu din da yake tsakaninsu wannan shine fatawar da malamai suka ambata don haka hukuncin da ya hau kan waɗancan ya hau kan wannan idan riba ta hau kayan annakadain azhab wal fidda to ta hau kan waɗannan wato al-awraqu al-maliyya ko al-awraqu an-nakadiyya waɗannan da muke amfani da su idan ya zamanto akwai hukuncin zakka a cikin annakadain to hukuncin zakka ya hau kan waɗannan ina fata mun gane sabanin abin da kamar isa ibn hazam cikin muhalla ya nuna cewa ba haka ba to wannan da shine abin da jumhur musamman malaman mu wani al-mu'asirun ba za ka ga magana irin wannan a baya ba saboda ba su da waɗannan auraqun nakadiyya amma malaman mu'asirun waɗanda su ne suka ga irin wannan abin da suka yi jima'i kenan kuma abin da suka fitar kenan na hukunci to don haka su ma riba za ta iya shiga ciki kenan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinsi da jinsi in za a yi musayar su ko mun kyansu kamar yadda malam a nan wajen ya ambata ya ce bi gabbin nazari anal jaudati warwada'a ba tare da la'akari da kyawun su ko muni ba in dai iri ɗaya ne to babu bambanci dole da dai wa da za a yi da haka kenan dala da dala naira da naira riyal da riyal da dai wa da ne tsohuwan naira da aka mata faci in dai za a karɓe ta a kasuwa tsohuwan naira a matsayin naira ta riga ta tsufa ta yi datti da sabuwa fil mint suna wannan ƙaurin abin da aka samu su daga banki kai ne ka ɓamɓare su ka buɗe su a cikin leda in dai za a yi musaye da daiwa daida ne in aka fifita an yi riba an san tafadul kuma denominations ɗinsu da yake ciki naira goma goma goma goma guda goma su suka yi nawa su suka yi naira ɗari to in za ka ba da sabuwan naira ɗari za a baka goma goma guda goma ba za a ƙara a ce sha ɗaya ba ko kuma a baka tara don an maka alfarma ka nemi canji ka rasa riba ce dole sai dai a yi shi daidai wa daida yadda hukunci ya faɗa kayan annakadain azhab wal fidda su ma ya faɗa kansu me ya saka da illatin jami'a bainahuma wahiya maza wahiya athamaniya kasancewan karansi ne to shi ya saka abu ne wanda ake amfani da shi an ce karansi ba yana nufin wai takaddar abin nan duk wani abu da aka aminta a matsayin kuɗi ne za a yi amfani da shi shine karansi to su ma karansi ne a wajen su a zamanin da wannan annaka dai mun gane mas'alar ko Allah ya samu dace عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an samu daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithli kada ku kuskura ku saida wato azurfa da azurfa ita ce alwariqu alwariqu azurfa kenan ita ce al-fidda kada ku yadda ku sai da azurfa da azurfa illa mislan bi mislin sai dai dadai wa daida wala tushiffu ba'daha ala ba'din kada ku fifita sashen ta akan sashi saboda waccan mai kyau ne wannan mummuna wannan ta yi datti wannan kuma sukal take a a kada ku yi dadai wa daida wala tabi'u minha gha'iban bi najis shar'i na biyu kada ku sai da minha daga cikinta ghaiban wadda bata nan binajizin da wadda take halarce wannan ga ta a hannu wannan kuma bata nan to ba a yi kun ga shi saka malamai suka ce ba a san yin jinkirin lokacin da ka zo ka karɓan canji canji ka zo za ka karɓa sai ka zo da naira ka dubu sai ka ba mu ka ce ina so ka bani canji to wannan musayan da za ku yi ce to Allah canja mu wannan naira ɗari ɗari mana na'am tsallakin me aka yi a To an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bi-dhahabi illa mithlan bi mithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'd. Haka ne ko? Ai shi din na karanta ko? Kada ku fifita sashen sa akan sashi. Ai na karanta wala tabi'ul warqa bil warqi. Kada ku saida abin nan azurfa da azurfa illa mithlan bi mithlin. Okay. wala tushiffu ba'daha ala ba'din an sake nanatawa eh ba zan fassara ba ai na fassara shi ba to wala tushiffu ba'daha ala ba'din shi ma aka ce kada ku ku abin nan la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi kada ku sai da zinariya da zinariya illa mithlan bimithlin face ku dade wa daida wala tushiffu ba'daha ala ba'din kada ku fifita sashen sa akan sashi wala tabi'u alwarqa bilwarqi kada ku saida azurfa da azurfa illa mithlan bi mithlin sai dai dai wa daida wala tushibbu ba'daha ala ba'din kada ku fifita sashi akan sashi wala tabi'u minha ghaiban binajis kada ku saida wanda baya nan da kuma wanda yake halarci shine bayanin da nake nace musu mutun ya so da naira dubun sa yana so ya musaya kasuwanci ne fa ciniki ne kaman ka bada azurfa ne a baka azurfa mun gane ai jinsi ɗaya ne amma lokacin da ka ba da naira kana neman a baka riyal ya saba ko bai saba ba ya saba su sun zama to asnaf kowace ƙasa da irin nata sinfi ya saba kamar azhabu ne bil fidda to shi wannan in an san fifiko akai babu laifi shi ya saka sai ka ba da warƙa guda ɗaya ta azzaluman nan kai kuma sai ka ɗebo naka shirgi guda ka kai to wannan ba rabawa ne kudin ƙasar ku darajarsa ta yi ƙasa ko to sai ka ba da karɓo riyal guda ɗaya za a baka riyal riyal ɗaya sai ka ba da naira da yawa ko ina sabon alhazai ne sai ka ba da dai riyal da yawa kawai a bayan ka ba da naira da yawa a baka riyal da ko to wannan babu sinfin ya saba shi wannan babu riba a ciki amma sinfi da sinfi naira ce zaka bayar a baka naira gutsatsararru goma goma ka ba da ɗari ko ɗari ɗari ka ba da dubu to dole a yi shi mithlan bi mithlin yadan bi yadin abinda zai har haɗu ya naira dubu ɗaya shi za a baka ba za a rage ba za a ƙara kuma hannu da hannu ciniki ne ka ba da naira dubu dunkulalliya a baka naira ɗari ɗari wannan shi ma matsayin ciniki yake ai kuɗi ne da kuɗi to kaga tunda an gindaya wannan ƙa'idar dole a kiyaye yadan biye ne in har hukuncin alwarku wal fidda annakadain zai zo shi ya hau kan waɗannan aurakun na kadiyya to shi kenan duk abin da ya hau kan wancan ya hau kan wannan sawa'an bi sawa wancan da nassi wannan kuma da kiyasi saboda me sun samu illatun jami'a to shi saka wancan da aka hana ba a so a yi jinkiri wannan ba a so a yi jinkiri ka amshe naira dubunsa kuma shi kenan sai ka ce ba ka shiga gida ka ɗauko masa canji kar ka yi haka ce to barin je gida in duba ko za a samu sai ka shiga ko kuma ka shiga shagonka ka dubo ka kirga ka kirga eh sun samu sun samu sai ka mika masa shi ma ya baka kaya hannu da hannu ba jinkiri yes to wannan shine abin da aka ce wala tabi'u minha ghaiban binajis wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace az-zahabu bil-zahabi riban illa ha wa ha illa ha wa ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace zinariya da zinariya in za a yi musayar cinikin juna riban yakan zama riba illa ha wa ha sai dai gashi gashi ngo ngo ya bayar ya amsa ngo shi ma ngo ashe in an samu jinkiri yake nufi shine riba walburu bilburwi alkama da alkama riban shi ma yakan zama riba in an yi jinkiri illa ha wa ha sai ungo da ungo wa sha'iru bi sha'ir riban illa ha wa ha haka nan shi ma sha'ir riba ne sai dai ungo da ungo wa tamru bi tamri riban dibino da dibino yakan zama riba illa ha wa ha sai dai ungo da ungo wa ana bi sa'idin daga abu sa'id al-khudri har ilau kare yake cewa kunna nurzaqu tamra al-jam'i ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-khilqu min at-tamr abu sa'id yace mun kasance nurzaqu akan arzuta mu tamra al-jam'i dibinon hadaka dibino ne na sadaka wancan ya ɗebo nasa gangariya ya kawo wancan ya ɗebo nasa ɗan baya-baya ya fidda zakkarsa haka Allah ya bashi a gonar wancan kuma sadaka ce ma kawai ya ɗebo ya ɗan soma ɗan wani ƙura ko wani abin da ya kama da haka shi ma ya kawo duk an zuba su a cikin salka abin nan cikin buhu guda ɗaya jiraf guda ko an tara su a wajen tara guda an zo ana aunawa ana bawa talakawa ai shine ba washe yake cewa hatsin bara ko da masu bara masu bara neman abincin gaske ai masu bara na da da gaske ne basu da shi kuma suna nema ne dan abinci da me suke bara da koko ne ko ƙwarya ƙwarya ne zaka ga mata suna zuwa gidaje gidaje suna bara da ƙwarya ana dan ɗiba wannan ya dan ɗebo gero ya watsa musu wancan ya dan ɗebo dawa ya watsa musu mai wata gyada ma ya dan watsa dugar wayawa ke dan haka idan suka yi suka auna kwano guda zaka ganshi babu abin da babu hatsin bara kenan komai akwai ya ciki dama dan abinci suke nema su je su ci abinci amma yanzu kuma su baran sai ga mai bara ta zo ta ba sa shiga gidaje ma yanzu me za su samu a gida sai a rataye jaka ana bara ana bin tasha da, da, da wajajen inda motoci suke mutum ya yi fakin akan hanya ma da mota sai ga kawai an zo kawai bakin mota ga jama'a can fa an kyale amma daga an ga mai mota sai a zo wajensa tsammani yake yana da wani abu haka suke yi ko almajirai an zo bara sai ka ga wani ya dan sai dan balangunsa zai yi kwalama sai ga almajirai uku sun zo na a gefe wai suna jiran sadakar balangu kaga da abin ya zama shegantaka ku Allah ya samu dace wani mai barwa yana ta uba da labaransa shekarun baya na je shi yana tafiya shi kaɗai ya faɗa bu uku yana tafiya da ɗan jagoransa yana cewa fi sabilillahi a ba mu na annabi kaga ya nema yake bashi da shi ne kenan ko sai an kuma can yana cewa igiya fa igiya fa kenan yana da sana'a da ya haɗa shi da baratun da yana da sana'a annabi ya ce ka je ka yi dako ko ka ɗauro ice ka zo ka ka ɗan samu abin da za ka samu ka tsara mutuncin kanka ya fi maka akan ka roƙi mutane can kuma da ya ɗan yi gaba duk dai a inda nake zo na kafin ya nisa ta ƙofan gidanmu ne sai kuma je na cewa ina da dusa kenan yana gaya maka cewa yana da awaki a gida kuma yana da kuɗin da zai sai dusar wallahi da gaske ke gaya ma ni da na zauna ana ta ta'ajibi na cewa ikon Allah abu uku a lokaci daya Allah ya sa mu dace to shine nan Abu Sa'id al-Khudri yace kunna nurzaqu tamral jam'i mun kasance ana arzuta mu ma'ana ana ba mu sadaka na dabinan hadaka hatsan bara ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-khiltu min al-tamr in baka gane abin da ake nufi da tamrul jam'i ba shine yace wa huwa al-khiltu min al-tamr shine garwaita na dabinai nau'i nau'i da mai kyau da wanda yake ba mai kyau duk an garwaya su waje guda da manya da ƙanana sai ce fa kunna nabi'u sa'aini bisa'in idan muna son gangariyan dabino irin wannan da aka ba mu din na sadaka sai mu je mu sai da sa'i biyunsa a ba mu gangariya bai ɗaya tas mai kyau sa'i ɗaya shi kuma fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai labarin ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kada sai annabi ya ce la sa'i tamrin bi sa'i daga yau babu sa'i biyu na dibino a madadin sa'i ɗaya kar a ƙara. Wala sa'ayin ɗatin bi sa'in, babu sa'in alkama guda biyu da sa'i ɗaya, kenan har alkama ana ba su. Wala dirhama bi dirhamai ne, babu sauran sayan dirhami biyu da dirhami ɗaya. Annabi ya hana, sai da ya shi mithlan bi mithlin yadan yadi. لا تفاضل ولا نصيعة وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه أما إذا أكا سيدا wani jinsi daga cikin nau'i shidan nan da jinsin da ba nasa ba ka zahabin fifidda misali zinari ne sai aka saida shi ko aka sayi azurfa da shi au burwin bi sha'irin ko alkama za a yi musayanta da sha'ir jazar tafadul ya halatta a yi fifiko a ciki bi sharaɗi an ya kuna taƙabubu fil majalisi amma shi ma da sharaɗin a samu a taƙabubu fil majalis an amshe shi lokacin da za a yi musanya a lokacin da ake musanya ba wannan ne za a amshe kuma daga baya a kawo wannan ba ya halatta za a iya samun fifiko tsakanin dawa da shinkafa misali ne ko tsakanin farar dawa da wake shi ya auno wake kwano biyar yana son dawa to sai a auna masa a yarjejeniya gwargwadon yadda suka amince in dawa kwano goma za a bashi suka yadda a haka mai sayarwa da mai saye kaga shi ya ba da biyar ne wannan an bashi goma babu laifi amma da sharaɗin ba an amshe wake ne tukunna ce zan kawo maka dawar ba wannan ba a yi ballantana ya amshe wake dama ba shi da dawa ya shiga kasuwa ya je ya sayar ya samu riba da zai rage a aljihu kuma ya je ya sayo masa dawa tukunne ya kawo masa ruba ta shiga an samu jinkiri shi ne ce wato bi sharɗi an ya kuna taƙabubu fil majalisi da sharaɗin dole amsar nan take ne lokacin da aka yarjejeniyar ciniki da kawai sallallahu alaihi wasallama fi hadithin ubada ta asabik saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin ubada ibn samid wanda ya gabata fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu idan har waɗannan nau'o'in suka saba ma juna fabi'u kaifa shi'tum ku saida su yadda kuka so yadda kuka yarda idan kana yadan biyadin amma annabi ya ce idan fa ya zan hannu da hannu kaga sharadin hannu da hannu yana da kenan idan jinsi ɗaya ne in ma kuɗi ne jinsi ɗaya in ma nau'in abinci ne wanda yake almakil jinsi ɗaya to dole sai an kiyaye abu guda biyu babu tafaduli fifiko sannan kuma babu jinkiri za a yi su tare amma idan jinsi ya saba to anan ya halatta za a iya yin tafaduli ba riba ba ne amma riba za ta iya shiga idan an yi jinkiri don haka dole a kiyaye wato ɓangare ɗaya riba za ta iya shiga ta ɓangare biyu ɗaya ɓangaren kuma riba takan shiga ne kawai ta ɓangare ɗaya wani kauli sallallahu alaihi wasallama aidan kuma saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi har ilau fi hadithu ubadata inda abi dawuda wa ghairihi cikin dai hadithin ubadata ibn samit amma ruwayan abu dawuda da wasu malaman wala ba'sa bi bai'i dhahabi bil fidda hadithin annabi na cewa babu laifi idan an sai da zinariya da azurfa wal fiddatu aktharuhuma a ce zina ai azurfar ita ce tafi yawa dama ai haka ne ya kamata ko dan waccan tafi daraja amma yace yadan bi yadin hannu da hannu fa wa amma nasi'atan amma a ce za a san fifiko ko da jinsi ya saba kuma ai jinkiri fala yace kul kada ai haka ko nan an yi tsallake kuma to wala ba'sa bi bai'il burri bi sha'ir babu laifi idan an sai da alkama da sha'ir wa sha'iru aktharuhuma ya zamanto ita sha'ir din ita tafi yawa saboda ita ce bata kai alkama daraja ba amma yadan bi yadin hannu da hannu wa amma nasi'atan amma a ce ai jinkiri anan fala shi din ma kada ai wa idha bi a jinsun min hadhihi sitta amma wannan bai shiga cikin sauran abubuwa ba cikin sauran abubuwa ya halatta za a iya fifiko shadda ce aka kawo da shadda wannan a karɓi turmi ɗaya wannan a bada turmi uku duk ba laifi ba ne bisa yarjejeniyan ku ne na raba bai shiga ba mun gane ko eh raba bai shiga ba talabijin da talabijin sai aka san fifiko ba matsala takalmi da takalmi aka san fifiko ba matsala tijaratan an taradin minku amma wadancan wanda yake almakil wal mawzun da kuma wanda yake annuqud to shine wanda ba a yadda a samu tafaduli a ciki kuma sannan a samu ta'khiri wa hiya nasiha yace wa idha bi a jinsun min hadhihi sittati bima yukhalifuhu min al-jinsi wal illa amma idan aka sai da jinsi daga cikin waɗannan guda shida da wani abin da ya saba ma jinsin sa kuma ya saba ma dalilin da yasa aka yi hanin ka zahabin wa burwin ai kaga ba ba kudi bane babu illatun jami'a a tsakaninsu wannan nuqud ne wannan kuma abu ne wanda yake qut ne kaga an sami abin nan sabani a cikin illa dan an samu takhaluful illa bayan kuma takhaluful jinsi wa fiddatin bi milhin ko kuma azurfa ce da gishiri jazat tafadul wan nasi'a shi a na wajen ya halatta za a iya yin fifiko kuma za a iya yin jinkirin illar ta bambanta mun gane shi wannan nukud ne wannan kuma mai abinci ne to shi wannan ya halatta ya zo zai saya da kudinsa cash ya bayar a'a ya zo shi an yi cinikin buhu ɗaya yake so na na gero nawa ne ake sai da buhu ɗaya kaza ne amma ban da kuɗi yanzu in an yi albashi zan kawo maka ɗaya ba laifi kaga an sami jinkiri ko amma yi musaya ne kuɗi ne aka bar a karɓi kaya musaya ne daidai yake da ka ba da gishiri ka karɓi manda kamar yadda bahaushe yake faɗa ba ni gishirin ba ka manda daidai yake da ka ba da gero ka karɓi gero a ɓangare guda kasancewansu wato musaya ne albai'u ne ku fahimci concept ɗin albai'u a shari'a duk abin da yake za a yi wani musaya wanda yake ɗauke da ƙima shi ne abin da ake kiransa ciniki imma jinsinsu ɗaya imma ba jinsinsu ɗaya ba ta wannan shi ne ciniki shi ne ciniki shi yasa sai ki an ce an sai zinari da zinari an sai azurfa da azurfa an sai alkama da alkama ai shine a da suke ce shi ba ni gishirin baka manda trade by barter da yan boko suke faɗa ko ba ni gishirin baka manda da Hausawa suke faɗa su kuma na kwatance to don haka wannan shine yanayin haka to don haka shi idan har ya zamanto asalin wato babu wani illatun jami'atun bainahuma ba nau'in su ɗaya ba jinsin ya saba manufarsu kuma ta saba to nan babu laifi idan har an sami tafaduli kuma sannan an sami jinkiri a ciki Allah sa dai ana fahimtar bayanin nawa yanzu misali kudi da kudi ai jinsun su daya ko ba haka bane naira da naira jinsun su daya ko ba jinsi daya bane jinsi daya ne sannan kuma har ilau akwai abin da ya hada su da naira dubu da naira ɗari dukkansu suna da illatun jami'a shine asamaniya kuɗi ne dukkansu kuɗi ne karansi ne mun fahimta yanzu misali da kuɗi da, da, da, da alkama da alkama nan ma abu biyun duk ya haɗa su to amma idan misali aka ce a a da alkama da tufafi da alkama da tufafi aina wajen sun saba ko ko ba haka bane sun saba ba jinsi ɗaya bane kuma manufar tasu ba ɗaya bace wannan matsayin abinci yake wannan kuma matsayin tufa ce da ake sawa to babu laifi dan an san fifiko a ciki buhu ɗaya aka bayan na alkama sai aka tufafi masu yawa kuma sai aka san jinkiri wajen biya wannan ba laifi kamar misali kudin shi ma da kudi da alkama jinsinsu ya saba sannan manufarsu ma ta saba to shi ma idan aka zo aka sayi abinci amma a matsayin bashi an ba da kudin nan take bai zama yadin biyadin ba an yi shi nasi'atan kuma sannan an san tafaduli a ciki watakila an ba da wasu kudi ne kaɗan wancan kuma an bayar da yawa doyar da aka bayar in ka kirga su sun fi yawan kudin da aka bayar matsalan zai yi kuwa yanzu a ce yawan doya ya fi yawan kuɗi sai dai naira dubu-dubu ne ko a ce dubu biyu ne ka bayar sai aka baka doya guda uku ai wannan warka biyu ne ko wannan kuma guda uku ne an san tafaduli ko ba samu ba an san tafaduli Allah sa dai an gane bayanin to shi anan wajen idan an samu tafaduli kuma aka sami wato aka san fifiko kuma aka sami jinkiri to wannan riba bata shiga ba insha Allah wallahu ta'ala alam shi ne ce an Aisha ta radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min yahudin ila ajal farahanahu dir'a don a goyi bayan wannan magana sai aka kawo wani hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sai abinci ishtara ta'aman ya sai abinci akan da kuɗi zai biya min yahudiyin daga wajen wani bai yahude ila ajalin akan zuwa wani lokaci zan biya ka kudin yanzu an samu bambanci a tsakanin sinfi ko kudi ne nan kuma abinci kuma an samu bambanci a tsakanin manufarsu to kaga ya halatta annabi yayi to domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma bai yahude tunda shi ba musulmi bane cewa ba zan fa hana ka kuɗinka ba ka samu kwanciyar hankali farahanahu dir'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi jinginar sulke cikin sulken da annabi yake da shi sai dauko guda ɗaya sai ce amma ga rike wannan matsayin garanto kasancewan zan kawo ma kuɗinka kuma annabi bai samu daman biya ba har ya rasu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata riwaya ta nuna aka yi gaugawa aka je aka ba mu bai hude aka amso sulke kuma ya karɓi wannan alkaman ne don ya ci da iyalinsa. Za mu tsaya nan. Na ga babin bashi da niyan karewa yanzu. In Allah ta'ala ya kai rayuwarmu gaba, maji abin da san'ani ya ambata ƙarƙashin wannan cikin subulus salam. sharhin da ya yi na bulogul mura abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan sai ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum